والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر في أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بيانك السلام عليكم ورحمة الله ina jin sabon darasi da za mu shiga yau ko barkan mu da saduwa a yau a hudu ga watan sha'ban wannan shekara ta dubu da ɗari hudu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ita ce safiya ta yau na ga watan bature ne sha takwas ga watan bature jami'i don ci gaba da karatun na sharhin azurubiya wannan kuma shi ne darasi na talatin za ta karshen abin da muka yi shi ne a fa'alun na wasu ko shi ne abin da muka yi النعت باب النعت لكن نجد النعت في تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه في نعت كل من ابن منعوت abin da ake nufi da na'at shine sifa al-man'ut abin da aka sifanta sifa da abin da aka sifanta wato fi na'at kullum yana bin man'ut din sa ne fi cikin halin rufa wani abin da aka tuttanta zan to rufa gare shi to annas din ma zai sami rufa da kuma nasabarsa wa khafdihi da kuma khafda dinsa wa ta'rifihi wa tankirihi haka yana biye da shi idan ya zanto mu'arraf to shi ma na mu'arraf ma'rifa kenan ha kuma idan man'uti ya zanto na kira to haka na ma zai zanto na kira kan ce ba ta zance قام زيد للعاقل قام زيد للعاقل ورأيت زيدا للعاقل مررت بزيد للعاقل لوكة عندك في قام زيد kaga fi'il ne da fa'il zaid anan fa saboda kasancewar sa ba marfu'i kai da kaunihi fa'ila wato yana da rufa dan kasancewar sa fa'ili a kuma zanto marfu domin ya zanto tabi ne da zaid wato na'at ne da a nan sai zaid ya zanto shi ne man'ut al'aqil shi ne amma jami haka idan ba ku ta gani zalika inda ma taqul kan aqil dai a nan gurin ya zama shi ne na'at yayin da zaid ne man'ut ba a nan gurin shi annat ya zanto tabi li man'uti yana biye da man'ut din sa وفي حالة النصب الخفض واقول وتوانتن في من شرح ينزي بياني يتي واقول النات في اللغة هو الوصف إذا أنت النات اللغة لا ربي سلاح وفي اصطلاح النحويين هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق فيني مبي المشتق وأن بقاعدة يا كما تزنتو مشتق لي في تاويل فد مشتق الموضح لمتبوعه wanda yake bayyana bayyana shi don a gane kuma har ya zanto ko bayyana shi yake fito da wal mufassir ko zanto kebance shi yake idan ya zanto na kira bari mu rubuta wannan mu fahimta sosai da sosai في اصطلاح النحويين هو التابع المستقبل هو التابع المشتق او المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه او المخصص له في النكرات المخصص له في النكرات التابع المشتق كنت عندي ابن يجي نفيد التابع لأنه كفى مقام زيد العاقل العاقل لفظا العاقل عليه فينا مين التابع لأنه يتبع زيد لفظ زيد عليه فينا مين المتبوع جميل جدا هو التابع المشتق kuma ya zanto mustaq ne saboda cikin kalmomin larabci kalmomin iri biyu ne akwai al-mustaq kalmar da tsago ta akai daga cikin wata kalma ina fata an fahimta akwai kuma wanda yake jamis gairul mustaq ina fata an fahimta yanzu idan na zan ce maka zait a kyale zait idan na zan ce maka al-aqil lafazin al-aqil din na ala wajen a'il ai daga aqila ya aqilu mudari din ko fa huwa aqil ko kaga ba mai kenan mustaqbil suna ne wanda aka sabo shi daga fi'ili sunan da aka al mustaq kamar yanzu ka zaka ce asharib daga shariba yashrabu fa huwa kaga kamar akil fa huwa min akala yakulu fa huwa akil haka idan ka ce alqaf lianna min qara'a yaqra'u fa huwa qari haka idan ka ce aljalis fa huwa min jalasa yajlis fa huwa jalis ana duk sunan da zaka sabo shi daga cikin fi'ili shine ake yin almushtaq to amma sunan da ba sabo shi kai daga cikin fi'ili ba kamar yanzu ka ce kana da fi'ili mai mabi mai suna ja'afara yuja'afiru fa huwa ja'afaru kaga wannan gairu mushtaq ne المشتق ولا كتب تاجيه في الجميع ده فعلي طب كده هو التابع المشتق او المؤول بالمشتق وكما ان بابا المشتق بني بتوكا تاجيه في الجميع ده المشتق او دول نعت دول اذا انت مشتق يقول ده مشتق بني بدول كي تاويل في الجميع ده المشتق kullum bai kawo mana shi ba cikin misali amma mai yawa za mu gaishe a gaba الموضح لمتبوعه في البيت wanda kuma yake bayyana matbu'ihi wanda yake biye da shi fil ma'arif in wanda ake biye da shi din ma'arifa ne ma'arifa ne ko na kira ma'arifa ne to a nan wannan na cikin al'akal sai zanto me yake bayyana wato yana kara maka wata sifa cikin sufofinsa ina fata an fahimta yana kara maka wata sifa wani bayani game da shi ina fata an fahimta wannan idan ya zanto matbu'in ma'arifa ne sai zanto na din ina fata an fahimta aw al mukhassis lahu fi nakirat ko ya zanto takhsis ya mata idan ya zanto na kira ne kamar ka ce ja'ani talibun mujtahidun misali ja'ani talibun mujtahidun جاءني طالب مجتهد كذا من قبل لفظ طالب منني هذا هذا ما طالب نعتني ja'ani talibun aw mujtahidun nake son take lafazin mujtahidun lafazin mujtahidun menene shi sifa ne na'at ne na'at ne to shi talib din fagina ne shine mar'ut to wannan mar'ut din wanda yake shine talib ma'arifa ne ko na kira na kira ne to in ba kamar zaidu bane don shi zaidu ma'arifa ne tunda alam ne alam kuma yana cikin ma'arif to amma wannan talibin tunda sifa ne shi asalin sa kaga anan gurin sai aka cire masa alif da lam kaga ba wani adawatu ta'rif ta da shi ya zo ne na kira to lokacin da kace ja'a ne talibun wani talibi ya zo ya iya yi wa wannan ne ya iya wa wannan ne ya iya wa wannan ne ya iya wa wannan ne amma da kace ja'a ne talibun mujtahidun kayan taksisin ɗalibin da ya zo maka shine ne mustahil wanda ba mustahil da ya zo maka ba kaga anan gudun lafazin mustahil ma'at ne ko ba haka ba yayin da ya zanto manqus dinsa na kira ne to wannan na'at din sai zanto me yake fa'idantarwa gare shi a taksis amma anan gudun ya zo manqus dinsa ma'arifa ne sai zanto na'at din me yake fa'idantarwa gare shi at tawbih يوضحه اذا كان معرفة ويخصصه اذا كان نكرة ابن دي كده في كده شيني معنى النات في اللغة هو الوصف وفي اصطلاح النحويين ما هو التابع المشتق او المؤول بالمشتق وتتابع ne wanda ke al-mustaq asalin kalmar tsagarta akai أو المؤول بالمشتق ko kuma a iya yin tawilus da mustaq ko da shi bai zo mustaq din ba al-muwaddih li matbu'ihi al-ma'aruf al-mukhassis lahu fi an-nakirat ina fatan wannan an fahimci al-ma'awul kalmar ita ba mustaqqa tawilin ta mu mayar da ita mustaqqa ma'ana ta yadda za mu iya cire ta mu kawo mu'awwala wajen mu kawo mustaq wajen ko ma'ana ta zauna تجري والنعت ينقسم إلى قسمين الأول النعت الحقيقي والثاني أما النعت الحقيقي فهو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنصوب نحو جاء محمد والعاقل نعت بمحمد وهو رافع لضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد
شايفة والناس ينقسم إلى قسمين الناس يكسو قسمين الأول كشي نفرقو أنتي وحدي تنصر نعت كنا إلى النعت الحقيقي والثاني النعت السببات وندي كسبب دون أكمال إصلاحية أما وجن بين أصلاح غالبا بنت لكي تكانون أما النعت الحقيقي إذا كان أصلا كسمي لنا النعت الحقيقي فهو ما رفع ضميرا مستترا يعود الى المنعوت شيء ما اكن ده زي رفع ضميري مستتر na atin da zai wajabtar da yin rufa'a ga wani bamiri mustatir ya hudu ilal man'ut wanda shi wannan bamirin zai komo zuwa ga man'ut wato kenan ga na'at a nan wurin ga man'ut a nan wurin to shi wannan na akdin zai wajabta samuwar rufu a kan wani damiri mustatir da ke nan wanda shi wannan damirin mustatir zai koma zuwa ga me zai koma zuwa ga almanhut zai koma zuwa ga almanhut an gane ko to ga nan zai muka misali sai ce nahau ja'a muhammadu lil aqil ja'a muhammadu lil aqil ja'a muhammadu lil aqil kaga nan ja Muhammad fil wafa'il ko al-aql ya zama nat wato tabi kenan wanda ya zama shine man'ut جاء محمد للعاقل yace fal'aqilu na'atun li muhammad idan ka dauki al'aqil na'atun ne na muhammad wa huwa raji'un li damirin mustatirin taqdiruhu huwa kuma nan take shi al'aqil din nan wani damiri da ke koye ana kaddara shi da shi ne huwa wanda huwa din nan yaudu ila man yaudu ila muhammad abin da nake so ku gane shi ne wato duk inda suna yake mustaq suna wato wanda sifa sifa ne kamar al'aqil sifa ne mai hankali zo ala wajen ma ba fa'il ko zo ala wajen ismi kamar ka ce darib madrub an gane ku ضارب قدر مضروب مفعول وكون دور بتكون waɗannan yadda fi'ili su ja'a su zaha'a ko ya zahabu ya qara'u suke bukatan fa'ili haka shi ma yake bukatan fa'ili yana yin aiki irin na ne abinda fi'ili yake bukatuwa zuwa gare shi ma yana bukatuwa zuwa gare shi babu yanda ya aikace al'aqilu ba tare da ka kaddara masa fa'ili kamar da babu yadda za ka kawo kalmar ja'a ko zahaba ko qara'a ko ya zahabu ko ya qara'u ba tare da ka kaddara sabuwar mai ba fa'ili baya yin ne baya yin kanta shi kadai dole sai da fa'ili to haka babu yanda za a yi ka sami ismul fa'il ba tare da ka ba yanda za a yi ka sami ismul maf'ul ba tare da ka kaddara masa fa'ili ba ina fata an fahimta ko ba tare da ka kaddara to kaga nan gudan al'aqilu daidai yake da kace ya aqilu jaa muhammadun ya aqilu ya aqilu ka fa a wajen ba shi ne mudari ba kenan yana bukatar me fa'ili fa'ilin sai zanto me damirun mustatirin jawab huwa yaudu ya ma ba yaudu ila muhammad to yadda idan kace ya aqilu za ka kaddara wannan to haka idan kace al-aqil ma za ka kaddara shi ina fatan kun fahimta wato kaga nan gurin da haka sai yace da kai idan kana so ka san menene amma kana so ma rafi ne duk abin da ya rufa ga damiri mustatir kaga nan al'aqil ya rufa ga ne wani damiri mustatir yahudu ila al-man'ud wanda wannan damiri da su huwa yahudu ila man nahu ja muhammadu al-aqil sai maka bayani sai fal aqil na'atun li muhammad na'at ne gawa محمد وهو رافع بضمير مستتر تكبيره هو في أنا أصلي هنا الرفع جون ضمير مستتر تكبيره هو وأن أنا قدر كده هو يعود إلى محمد هنا بعد أن أنت نعم وأما النعت السببي إذا أنتم كنا كنت كانوا النعت السببي ما رفع في النعت السببي رفع ميدا سيما مظاهري با ضميري بقى kaga annatu hakiki yana yin yana yin rufa ne ga ne ga damiri mustatir amma shi annatu sababi yana yin rufa ne ga suna na zahiri muttasilan bi damirin shi wannan sunan amma dole ya sadu da wani damiri ya udu ila man'ud wanda shi damirin zai koma zuwa ga man'ud da gidan zai buga muka misalin sa جاء محمد للفاضل أبوه جاء محمد الفاضل أبوه wato ya ja Muhammad al-Fadil Abu ja Muhammad al-Fadil Abu kuma wanda shi yace falfadil idan ka dauki lafazin al-Fadil نعت لمحمد نعت جوا ومحمد وأبوه لفظ أبوه كما فاعل للفاضل فاعلين جميع لفاضل هنا فتان فهمت مرفوع بالواو فاعلين مرفوع بالواو سبب دمه دينا تجن الأسماء الخمسة لأنه من الأسماء الخمسة وهو كما في كنت أبوه shi karan kansa mudaf mudaf ne ko ba da ilal ha ilal ha التي هي ضمير عائد وان اتهاون ضمن ضمير يحيى زوا ga zuwa ga Muhammad ina fata an fahimta to kaga annatul haqiqi annatul haqiqi wanda shine al'aqil yana yin rufa ne ga damiri muttasil yahudu na maza ila al-man'ut amma annatu sababi yana yin rufa ne ga me suna na zahiri amma shi sunan na zahiri dole ya ka ya sadu da miri da zai koma zuwa ga al-man'ut wannan shine bambancin ina fata an fahimta sai ce وحكم النعت أنه ينعته في إعراضه وفي تعريفه أو تنكيره حكمت النعت حكمت الليل shine kullum yana bin mal'ut din sa al'asul dole zai bi Muhammad cikin abinda Muhammad ya samu sai irabi cikin da irabi wato idan muhammad marfu shi ma al'adar ya zama marfu idan mansub mansub idan majrur majrur wa bi ta'rifi haka zai bi muhammad cikin abin da ya shafi ma'arifa idan muhammad ya zanto ma'arifa dole ne ya zanto shi ma ma'arifa yayin da man'ut ya zama ma'arifa dole ne aka shi ma zanto au tankiri ha kuma idan wato man'ut ya zanto na kira dole na shi ma zama na kira kamar da muka ce ja'ani talibun مجتهد بذاك سيف جاء لي طالب المجتهد بزيوا dole ya bita kan idan to na kira wannan ba na kira an gane ku wawan kana a kana hakikiyan am sababiyan ba bambanci a nan gudun tsawon na din sababi ne ko sabab ne wanda yake hakika na ne hakiki ko kuma na ne wanda yake sababi duka yi faruwa da juna wajen wannan hukuncin da muka lissafa a nan gudu an bai da ku su ci gaba wa ma'ana haza ومعنى هذا أنه إن كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا نحو حضر محمد بالباب أو حضر محمد بالباب أبيه kaga wannan na farko na'at ne hakiki na biyun kuma ya zama na'at sababi da haka sai ka muka misalin su cewa ba sa canjawa ta fuskar hukunci wajen bin marfu'i a halatul i'rab mhm وإن كان وإن كا- وإن كان المنصوب منصوبا كان الناس منصوبا نحو رأيت محمدا الفاضل أو رأيت محمدا الفاضل أبوه mhm.
وإن كان المنصوب مرفوضا كان الناس مرفوضا نحو نظرت إلى محمد الفاضل أو نظرت إلى محمد الفاضل أبوه وإن كان المنصوب معرفة كان النعت معرفة كما في جميع الأمثلة السابقة وإن كان المنصوب نكرة كان النعت نكرة نحو رأيت رجلا عاقلا أو رأيت رجلا عاقلا أبوه
ina fatan wannan misalan duk sun fito fili ba wani abin da yake bukatar karin bayani a ciki sai ya ce mai kuma ثم إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك أنه يجبر منعوته في تسليمه أو تأليفه وفي إفراده أو تسميته أو جمعه idan kuma na'at ya zanto hakiki zada ala zalika doriya akan musaba'a da zai wa man'ut dinsa fil i'rab wa fit tarikh wa fit tankir to kuma zai kara bin sa akan mai zada ala zalika annahu yatba'u man'utahu fi tazkirihi aw ta'lifihi sannan zai bi shi idan ya kasance muzakkar zai bi shi idan ya kasance mu amma wannan yana kayyaduwa ne da mai annatul hakiki وفي إفراده أو تسميته أو جمعه هكذا بيتي في حالة كونه مفردا أو في تسميته أو في جمعه وأن الجنة أصلا كيها كي وتوتن تعبى بين فرقه sun yi tarayya da juna amma a nan gurin kuma amma ta hakiki ya kaɗai ka dauna a jiki kaɗai wato a kan ne suka yi tarayya amma ta hakiki wannan ta sababi abu na farko al'urab wanda ya shafi arrafu wal nasb wal jar abu na biyu shine ne at-ta'rif abu na uku shine ne at-tankir sai ko me to kaga anan mun da sun yi tarayya da juna wato sawa'un kana nasu fi jina amsa wa biyan fa huwa tajul li mal'utihi fi iradihi wa fi ta'rifihi wa fi tankirihi to amma a nan gurin kuma annatul hakiki ya fara wani abu shine fa huwa tajul li mal'utihi ziyaratan al walida fi maza fi tazkirihi at-tazkir kenan wa fi maza التأنيب وفي ماذا الإفراد التسمية الجمع الجمع wato yana bin cikin waɗannan ababai gaba ɗaya ke al-ifrad wa tasrif al-jam wato kenan في ثمانية أمور الإيراد التعريف التنكير التنكير التأنيث الإفراد التثنية الجمع أما النات السببي فهو تابع لمن أوتيه فقد في ثلاثة أمور هنا فتاة فهمتها مهم. قلت ومعنى ذلك ومعنى ذلك أنه إن كان إن كان المنقوص مذكرا كان النعت مذكرا مم.
نحو رأيت محمدا الآتي مم.
وإن كان المنقوص مؤنثا كان النعت مؤنثا مم.
نحو رأيت فاطمة رأيت فاطمة المحذبة وإن- رأيت فاطمة المهذبة
رأيت فاطمة المحذبة مم.
وإن مفردا كان النعت مفردا كما رأيت في هذين المثالين إيه دومين محمد مفرد من الآت اللي حكى هذا فاطمة ومفردتي يفي كما رأيت في هذين المثالين إيه وإن كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى مم.
نحو رأيت المحمدين العاقلين مم.
وإن كان المنعوت جمعا كان النعت جمعا نحو رأيت الرجال العقلاء ممتاز an fahimci wannan ko na ga wannan duk wadah ne yayin da ya kasance manhud muzakkar shi ma sai zanto muzakkar muhammadan al-atil yayin da ya zanto man'ud mu'annas na ma sai zanto mu'annas al-fatimata fatimata al-muhazzabata yayin da ya zanto mufrad ya zama mufrad kamar muhammad al-atil fatima al-muhazzaba amma yayin da ya zanto musanna ma shi ma zama zaka al-muhammadain al-atilain yayin da zan to jami'i shi masu zama ka ar-rijala al-uqala wannan idan kana natu hakikiyan haka yake zama wato yakan zanto tabi'un liman utihi fi samaniyati umur fil i'rab wat ta'rif wat tankir wat tadhkir wat ta'nif wal ifrad wat tathniyati wal jam' to sai na gaba أما amma النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما أوه.
ولو كان منعوته مثنى أو جمعا تقول رأيت الولدين العاقل العاقل رأيت الولدين العاقل أبوهما Mm.
وتقول رأيت الأولاد العاقل أبوهما Mhm.
ويتبع النعت السببي ما بعده في التنكير أو التعليم Mm.
تقول رأيت البنات رأيت البنات العاقلة أبوهن Mm.
وتقول رأيت الأولاد العاقلة أمه
wato kanan gurin wannan shi ne za ga har har manyan marubuta za ga suna faduwa a kansa manyan marubuta eh, suna kwabawa a cikin nan gurin saboda haka sai su dauke su kamar na alhaqiqi a wajen hukuncinsa yace amma na su sababi shi Allah ta sai shi annahu yakunu mufradan da'iman shi Allah ta sababi da'iman mufrad ne walau kana manhutuhu musannan ko da manhut din shi ya zama mai مثنى او مجموعا كو منقوص تقول ذاك في سوى رايت الوالدين العاقل ابوهما ba za ka ce al'aqilai ne abuhuma ba ba zai yiwu ba ra'aytu alwaladaini al'aqila abuhuma ra'aytu al'aqila abuhum wa yatba'u an-na'tu as-sababiyyu ma ba'dahu wato shi an-na'tu as-sababi yakan bi abin da yazo bayan sa ne ba abin da yake kafin sa ba wajen ne fi tazkiri wajen wajen kasancewa sa muzakkar aw ta'mis ko wajen kasancewa sa mu'annas تقول ذاك في رأيت البنات العاقلة أبوهن وتقول رأيت الأولاد العاقلة أمهم wato abin da yake nufi kaga za ka ce ra'aitu albanata al'atula abuhunna ha kuma ra'aitu البنات الأولاد الأولاد العاقلة أمهن وتقابع نملن رأيت البنات العاقلة من جنوي شنو ناس دعوة من شيء ناس كودا حقيقي ne ko da sababi fa huwa tabi'un liman utihi awwalan fi maza fi ta'rif kaga nan wanda ba mu arrafa wannan ba zama da goma ba fitankiyar ba wanda abin to na kira wannan ba zai zai kira an gane ko sannan kuma fi maza fil iwarab abin mu abin to mansu wanda abin to mansu ina fata an fahimta wannan ya taruwa da annatul hakiki to ina ne ya kadaita inda ya kadaita nan shi ne idan ya kasance shi shi shi shi bai damu yanzu da na asala shi ne a nan gurin da nan yadda aka samu jami'in nan masu a samu aha nan yadda aka sa idan wanda ya zanto mu'annas wannan ma sai zanto mu'annas in wanda ya zanto muzakkar wannan ma sai zanto muzakkar amma shi bai damu da wannan ba shi annatu sababi in dai yayi yayi ya zaman uku cikin wadanta ababen guda uku at-ta'rif wa tankir wal iraq wa zama sauran abubuwa na ta'anisi da zikiri ina ba ta fahimta zai ba abin da ya biyo bayan sa ne ba abin da ke kafin sa ba kaga anan gurin kalmar abu muzakkara ko ko mu'annasa muzakkar da haka al'aqil shi ma sai zanto muzakkar kalmar ummu anan muzakkara ko ko mu'annasa kaga nan al'aqil shi ma sai zanto mu'annasa ina fata an fahimta wato shi ne yake cewa da kai wa yatba'u an-na'atu sababiyyu ma ba'dahu shi an-na'atu sababi wanda shine wannan yatba'u ma ba'dahu yana ban kalmar da ta biyo bayan sa ne shi ma da fi tafsiri a cikin idan ta zanto muzakkar au ta'anis ko at-ta'anis ina fata an fahimta taqulu ra'aytu al-banata al-aqila abuhunna wa taqulu ra'aytu al-awlada al-aqilata ummuhum ina fatan kun fahimta wannan yana buƙatar tsara hankali sosai da sosai mutum ya fahimce shi fahimtar sa da kuma tatbikin sa a cikin magana ta yau da gobe ko cikin rubutu dan sai mutum ya tafi daki da wancan sai ce fa talakhasa ina zuwa banati banati zai zama tunda zama ma musu salim ne wa yana kudo shahid din sarki cikin alqur'ani wa ja'alna lillahi banati subhanahu wa rahmuhu yashhadu albanati zai zama kuskure ne da nake albanata na'am ra'aytu albanati al'aqila to albanati zai mansub mansub ne bi bil kasrati saboda menene jamal mu'annas salim na'am فتلخ فتلخف فتلخص من هذا الرضا أن النعت الحقيقي يتبع منحوته في أربعة في أربعة من عشرة من عشرة واحد من الإفراد والتثنية والجمع وواحد من الرفع والنصب والخفض وواحد من التبديل والتعنيف وواحد من التعريف والتنزيل wato fatalakhafa a nan gudun sai ya tattaru a gare mu min hadal idahu sakamakon bayanin da duk muka yi masa a bawa annan ma'atul haqiqi shi annat wanda yake yi yato mal'utahu yana biye da mal'utun sa ne fi arba'atin min asra cikin ababe guda hudu daga goma wahidin fil ifradi wat tasmiyati wal jam wato annatul haqiqi zai bi mal'utun sa wajen wajen ifrad da tasmiya da jam يعني إذا كان الموعود مفردا لابد أن يكون المأكل مفردا وإذا كان مسمى كذلك وإذا كان جمعا كذلك وواحد من الرفع والنسب والخفض an gane ko sannan idan ya yana biye da shi cikin abin da ya shafi an rafu da annasu da alhaq wa wahidun min wata ne sannan yana tare da shi idza kana muzakkar yakunu muzakkar wa idza kana muannas yakunu muannas wa wahid min at-ta'aruf wa tanfir haka yana goyi da wani ta'aruf da wani tanfir cikin dukkan wadannan ababai yana goyi da shi wannan ta sababi ba
يتبع منعوته باثنين في خمس من خمسة وا- واحد من الرفع والنصب والخفض وواحد من التعريف والتنكير ويتبع مرفوعه الذي بعده في واحد من الاثنين وهما التسجيل والتعليل ولا يتبع شيئا من ال... ولا يتبع شيئا في الافراد والتثنيه والجمع بل يكون مفردا دائما وابدا والله اعلم واضح wannan shi ne abin da ke da Allah ta sai biyu kuma man uta hukum ne min khabba a cikin al'amura guda biyu cikin biyar wahid min ar-raf' wa an-nasb wal khabb ba ar-raf' ba an-nasb ba al-khabb ba abu guda uku ba kenan a cikin sai yana goyi da shi cikin waɗannan wahid min at-ta'rif wa at-tankir yana goyi da shi kuma cikin at-ta'rif da tankir wa yatbahu marfu'ahu amma amarin yatbahu marfu'ahu annan sai yatbahu marfu'ahu annabi ba'dahu sai kuma ya goyi ga marfu din da ya zo bayan sa shi wahidun min sunayn cikin abu guda ɗaya cikin jinnan wa umma tadhkir wa ta'ni wa la yatba'u shay'an fil ifradi amma ba zai taɓa goyiwa da shi ba cikin al ifradi wa tasnif wal jam wato bal yakunu mufradan da'iman wa abadan shi da'iman zai zanto mufrad me bambancin su bambancin shine annatu sababi wato annatu haqiqi shi dama yana rufa ne da ne damiri mustatir ba sunan zahiri ba ضمير مستتر وند wannan damirin kai sai yana yahudu ila maza ila al-man'ut amma shi annatu sababi yana rufa ne ga suna na zahiri yarfa isman zahiran sai dai wannan suna na zahiri dole ya zanto yayi ittisali da me da damiri wanda yake yahudu ila al-man'ut ina fata an fahimta wato sunan bayan ya zanto fa'ili ne marfu'i da wannan mahabbin to kuma dole zanto mudaf wanda mudafun ilayhi din damiri ne wanda yake yaudu ila al-man'ut ina fata an fahimta ma'ana dai idan mun riga mun fahimci waɗannan kaso inda suka yi tarayya da juna mun ce cikin me a cikin al-iraq da kome at-tarif da kome wannan sun yi tarayya da juna su duka ba annatun ne menene alhaqiqi wa sababi an gane ko يشترط النعت الحقيقي والسبب في هذه الأمور ما في كلام ده؟ في العراق والتهريب والتنكير كل هذا فأعلن من ذلك هو السبب في الأمور الآتية سوري ليه؟ sune ne ai a dan gurin al-irab da sun yi tarayya a can gurin al-ifrad at-tasmiya ko al-jam sune التذكير والتأنيث هذا نجد kenan daga abubuwa ne masu sauki kwarai da su amma dai duka dai babu yadda za a yi wannan darasin mu fahimce su sai sai mun yi sai mun maimaita mun sake maimaita abin nufi wa ina nufi sai mutum ya yi muzakara sosai sosai sannan kuma kai da kanka ka kirkiro waɗansu jimloli daga karan kanka banda wanda mai littafin ya kawo ina ba na'am السبب يشترك الناس الحقيقي والسببي في هذه الامور duk sun yi tarayya cikin waɗannan guda uku to wannan kuma yanfarudu alhaqiqi a madadin sababi ko ina fata mu fahimta kuma abu mamaki a madadin ma ya kawo na ɗauka zai kawo tamarin a kanta sai ya wuce kawai shiga almarifatu a gafa mu ha ko ba haka ba an nakira da wane ne sannan daga can karshe zai je kawo tamarin eh, da sauran eh ra'aitu ban ji kalmar sosai ba eh albanati al'aqila al'aqila abuhunna ko al'aqila ta ummuhunna idan zan so sai ka da al'aqila ta din ya zanto mata ta miki idan ya da mutum ya zo baya yana bin abin da yake bayan sa ne sai ta zikiri wata ne kamar da muka faɗa albanati ya zanto mansub a nan gurin biljarra saboda wato jam'ul mu'annas salim an fahimta ko wannan mai tabar koda din kawai dole ta yana jin ya manta ya barin ba ta waye ne mala abubakar ko dama ba annan zaka yi rikodin ba na ga kawai ko manta kai Subhanallah, jiban lura ba sai daga karshe sai naga a tsaye take da cikin sa wallahi musta'an to alhamdulillah an bai jannan ku to ba dalla to sai mu shiga darasi na gaba kenan ko eh wannan sai mu barka haka idan idan idan mun zo darasi na gaba kafin mu dora na gaba za mu ji kilo tamarin namu na kanmu mu yi da kan haka mu ji wanda ya fahimta sosai saboda haka sai ku yi muzakara sosai da sosai sai mu kirkiro tamarin din mu namu na kanmu dan mu ga cewa eh lallai an fahimci darasin kafin a wuce na'am bismillah bana
قال الشاعر فما لي أراني وابن عمي مالكا فكبير منه ينع عني
haka ويبعد ko bai sai yake
متى أدرك ينع عني ويبعد ويبعد
فما لي أراني وابن عمي مالكا متى أدن منه ينأى عني ويبعدي ويبعدي ويبعد مم.
على غير شيء قلته غير أنني سكت فلم أغفل أمولك معبدي فلم أغفل نعم فلم أغفل
وظلم ذوي القربى أشد مضابة أشد نعم
أشد مضابة نعم وظلم ذوي القربى أشد مضابة على الفرد من وقع الكتاب المؤنث الحسام الح- من وضع الحسام الحسام
أنا الرجل أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاة قراءة الحية المتوحد مم.
فلو كنت وغدا في الرجال لضرني عداوته الأصحاب والمتوحد مم.
ولكن نفى عني الرجال جراءته ويأتيك بالأخبار من لم تجع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعده wato ci gaba da kasida ta amru ta farfa tudun al'abd ina ce fa mali arani wa ibn ammi ya malikan wato yana da wani dan babban sa mai suna malik wato wanda yake gasa da shi farfa tudun al'abd yake kishi da shi da haka baya san shi shine sai yake mamaki fa mali arani wa ibn ammi ya malikan me yasa ne kullun sai in ga ni da dan baffa na malik mata ma mata adlu min yayin da duk na nemi in kusance shi in sadar da zumuncinsa ko in yi masa kyauta yan'a anni wa yab'udu shi sai ya nisance ni ya sake guje mu da albu'du da anna'yu a cikin harshen larabci duk yana nufin nesanta ina fanta an fahimta idan an ce na'a ya nesanta haka yan'a yana nesanta amma ne ko wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi na'a nesanta kenan haka yan'a daidai da wato ba'uda ya ba'udu idan an ce ba'uda ya nesanta ya ba'udu haka ma yana nesanta yan'a anni sai ya gudu ya bar ni ya nesanta ga bari na ya gudu ya sake nesanta ina fata an fahimta wato shi yana neman ya sada zumuncin shi kuma yana neman ya guje masa to kaga nan fi'ilin yan'a ya zanto menene mahallahu min al-i'rab mata adnu minhu yan'a anni wa yab'udi me ya mawqi min al-i'rab din sa lafza majzum ne dan lafazin mata yana daga cikin adawatul jazmi idan ta shiga cikin fi'ili mudari mata adnu an asalin sa adnu haka ne ko asalin sa adlu ne shi ne na yake wanda ke motar al'asar da ya zanto majzum sai zanto majzum bi hasbi akhiri mata adlu minhu kaga wannan ya zanto shine wato fi'ilin sharafi din yan'a sai ya zanto shine jawabin shart kaga shi ma asalin sa yan'a motar al'asar ne ko amma da yace yan'a sai ya zanto shi ma majzum bi maza bi hasbi akhiri na dun mun yi wannan a baya fa wato dole sai ana tadbikin da hauki lafazin ya bu'ud kaga shi ma ya zanto maqufna ala maqufna ala maza yan'a to dan haka sai ce wa yab'ud asalin kamata ya ce wa yab'ud amma saboda kafiya tawakar yana karewa ne da dalon mai kasara sai aka masa kasara da darura shi'ariya mata adna anhu mata adnu anhu minhu kai yan'a anni wa yab'udi ala ghairi shay'in ba tare da nayi komai ba qultuhu ala ghairi shay'in ba tare da na faɗi wani abu ba ghaira an ghaira annani nashattu sai dai kawai wai nayi wata kasida ta waka falam ugfil hamulata ma badi da na tashi a cikin wakar tawa ban manta da rakumar ma'abad ba an gane ko dan me a cikin wakata da kasidata na ambaci raƙuma ko taguwar ma'abat shi ba ambaci tashi ba wannan sai sa shi kifi da jan haushi na shi ne kawai laifi na banda wannan ban yi masa komai ba an gane ko wa zulmu zawil qurba ashaddu madabatan ala al mar'i min waqa'il husam al muhannadi lafazin madaba daidai yake daga sai alam wa lahum azabun alim al'alamu shine radadi da jin zafi wa zulma zawul qurba zaluncin dangi waɗanda suke makusanta ashaddu madabatan alal mar'i ya fi tsananin radadi akan dan adam min waqa'il husabil muhannadi sama da asare shi da takobi dan hindu al-husam as-sayf kenan takobi shine al-husam al-muhannad yani alladhi suni'a bil hindi a lokacin jahiliya wato kasar indiya tana ɗaya daga cikin kasashen da suka shahara wajen iya kera takobi to ke sa an tashi kula da takobi sai a ce ai dan takobin dan hindu ne ko a ce ai wukan nan tana da kaifi kamar takobi dan hindu to shine yake nuna yan uwanka su zalunce ka irin takaicin da kake ji a jikinka ya sa a tare ka takobi dan hindu takaici don ba ka ba dan uwanka ya zalunce ka don haka idan yi maka zaluncin sai abin ya fi baka haushi sama da inda nesa ne ya maka shine ma'anar wa zulmi zawil qurba ashaddu ma babatan alal mar'i min waqa'il husam al muhammadi na'am ana dar ana ar-rajulu ad-darb alladhi ta'rifunahu khashashun كرأس الحية المتوكد yace ana rajul darbu ni ne mutumin da yake a barbu sadauki mai karfi shine a barbu wanda ba rago ba allazi ta'rifunahu wanda kuka riga kuka san shi khashashun mai hanzari wanda baya da kasala kara'atul hayyatul mutawakkidi kamar kan wato macijiya lokacin da ta waigo kasa idan ka taɓa jilar macijiya ya take wajen waigowarta da hanzari to sai yake zuga hanzarinsa kamar haka yake wato yadda yake da gaggawa da hanzari ya fi kan maciji wanda aka zunguri jelarsa saurin waiwayowa yana zuga kansa kenan falau kuntu wazalan fil rijali inda na zanto rago alwaznu rago kenan ولو كنت وغلا في الرجال إن دعنا ذنب رجو تكن مزاجي لبرني عداوة ذي الأصحاب دا عداور دا أبو كنيسك من تاتو تدني والمتوحدي دا عداور ودن ستة يتيكوما تاتو تدني أما تدنك نازم جارمي ba bambanci tsakanin mutum daya ya yi adawa da ni ko taron dangi sadu su yi adawa da ni duk ban damu ba ba zai cutar da ni ba ma'ana da ɗaya ko da taron jama'a shi bai damu da shi ba duk ai adawa da shi tunda shi jarumi ne ba wai rago bane ba walakin nafa anni walakin nafa anni rijala jara'ati lafazin jara'a yana nufin taurarewa eh dakewa shine jara'a mutum ya zanto da kake wanda ba da fargaba zai iya faɗin magana a lokacin da ba a tsammanin zai fate ta to yace jara'a din da nake da ita ita ta kore mazaje da barina nafa anni rijala jara'ati abin da ya kori maza suka kyale ni jara'ati kaularewa ta alaihim akan alqidami da kaifar makina wa sidqi da gaskiya ta wa mahtibi da asalina yau an tashi goli ne dan asali ne kuma an tashi a tarihi ni ba makareci bane yadda sauran suke makareta sannan kuma gane da kaifar maki ga duk wanda ya nemi mai rikici da shi ce to wannan shi yasa mazaje dole suka saurara masa ba don waɗannan sufofin ba wato da mazaje sun ba shi wahala wato sai lissafa ababe guda nawa na farko jara'a wato taularewa na biyu al-iqdam al-iqdam a fagen fama shine kai hari ba ka jira sai abokin adawa ya zo ka kike zuwa ka same shi inda shine iqdam sai kuma asirk sai mahjid almahjidu shine asali mutum ya zanto wato yana dangantuwa zuwa ga gida wanda baya jin kunyar dangantuwa zuwa ga gidan saboda ba su da wani abun kunya ta tubbi lakal ayyamu ma kunta jahila yace kwanaki za su bayyana maka abinda ba kai ka zama jahili a kansa yau da gobe za ta koya maka wa yatika bil akhbari man lam tuzawwidi labari bayan a rubutu tun daga sokoto ya kawo maka wani labari kyauta ba kai kama shi kudin mota ba kuma kana da duniya kawo maka wayatika bil akhbar wayatika bil akhbari man lam tabi lahu batatan ya zo maka da labari mutumin da kwata kwata baka sayar masa ba bai sayar maka ba walan tadrib lahu waqta mawlidi ko alqawli ba kai ba cewa ka zama rana kaza ka watan kaza dan ka bani labarin amma sai da ya zo ka maka kana zaune har inda kake abinda da yake nufi wato yau da gobe tana kowa mutum tajriba a cikin rayuwa yakan koyi abubuwa da dama daga wurin mutane to sai sharhi a sharhu
الشرح وصف الشاعر أطلال قولا التي لم يبق من ديارها إلا مثل إلا مثل النقل على اليد وانتقل إلى وصف ناقته فقال إنه يسلي yusalli humuma يسلي همه بالأسفار على ناقته الضامرة السريعة فإذاها متكملا للعبد muktamila al-adli مكتمل العظم كأنهما بابان لقتل عال ثقيل وهي بيضاء اللحية اللحية الشامخة شامقة الظهر نعم سريعة حركة سريعة حركة سريعة حركة اليد نعم سريعة حركة حركة اليد wato shi mawakin yana siffanta atlal kaula mun bayyana atlal a baya ko shine kufai na gidan da kaula ta zauna Allah fi lam yuqamil diyariha illa mislul naqsi wanda babu abin da ya rage a cikin ya mislul naqsi sai gurgudan zane alal yadi akan hannu ga wanda ya zane yau da gobe ta sa har zanen ko wanda ya kyautawa yau da gobe ta sa kyautawar har ta fara fita wanda kala ila wasfi naqatihi ya ci gaba kuma yana ambatan taguwarsa fa qala innahu yusalli humumahu bil asfar yace shi mutum ne wanda yake lallashin kansa saboda damuwa da take damunsa bil asfari ta hanyar yin tafiye tafiye at tasliya shine lallashi yusalli ala naqatihi akan taguwar ba abamira da kalalliya wadda ba ta da katon ciki ita ce abamira as-sari'a mai gaggawa fa khizaha muqtamilal abli cinyoyinta guda biyu muktamilal abli wato suna da gamammun gabbai wato kosassun cinyoyi ne ba ramammu ba ka annahuma baba ne kai ka ce waɗansu manya-manyan kofofi ne li kasrin amil ga wani gine gingime ne mai tsawo ta kilin liliyayye wa hiya bai ba ulliya kuma taguwar ta rugon bawa shari'atu harakatul yadi فهمت أتكلم وإني لأمض الهم عند احتضاره بأوجاء مرقال تروه وتغتدي لها فخذان أكمل النهض فيهما كأنهما بابا منيف ممرد سهادية العصنون شامخة القرى بعيدة وخد الرجل موالة اليد wannan kusan halili ne na waɗannan baitocin guda uku shi mai sharhi ko ƙarin bayani ya a cikin wannan sutura وكنا جربا بسم الله آتوا بسم الله سيكي جربا ويستطرد الشاعر إلى الفخر إنا فتاهم فإنت إنا جمدا كان دم يريك يسكو لأم بالهم عند احتضاري بأوجاء مرقال تروه وتقتدي إذا أنت أوجاء من أين أوجاء wato taguwa wadda take mai takalallen ciki ba ta da babban ciki ita ce auja mirqalin fa me ake nufi da mirqal mai hanzari ta ruhu wa tantadi ina jin baku rike kalmomin da duk muke faɗa laha fa khizani ukmil an-nahdu fihi ma ka annahuma baba munitun mumarradi wato mu rike da dai kun kalmomin fa larabcin bai zauna ba wa yastadri sha'ru ila al-fakhr sannan mawakin sai kuma ya fita daga layin zuga taguwa zuwa ga wani layin daban shine alfahari da kai alfahari bi nafsihi mutamaddihan bil butula yana kokarin yaban kansa ta hanyar jarunta wan najda da kai agaji ga mutumin da yake bukata a kai masa agaji wa bi annahu karimun kuma yana kokarin zai kansa cewa shi mutum ne mai karamci la yaskunu al amakin al munkhafida in ya tashi zama ma baya zama a wurare da suke loko ko kuma ramuka dan ya buya firaran min ad-duyufi dan ya gujewa baki bal huwa yu'ti qaumahu kullama sa'aluhu abinda duk mutane suka tambaye shi zai ba su wa huwa yajlisu fi majalisil qaumi kullun yakan zauna ne a wurin zaman manyan mutane na kabilarsa lil mashurati dan a tattauna da shi kan me za a kulla me za a kwance lakinnahu yarudul hanati lillahi amma wannan ba tana nufin kullun yana tare da manya ba wata rana kuma yana tare da samari za a ganshi a gidan giya dan wasa da daukewa kai kewa su wannan da abin yabo ne a lokacin jahiliya sai ya je gidan giya sai zama abin yabo sun ma huwa fi majalisul mufakharati sannan idan an zo wurin za a zauna ana alfahari da juna yantami ila ashratul buyutat to sai yana dangantuwa zuwa ga manyan manyan gidaje shine abin da yake nufi sai idzal qawmu qalu man fata khiltu annani unitu ko du'itu a wata riwaya unitu falam aksal wa lam ataballadi mun ce lafazin alfata yana nufin me yana nufin sauriya amma kuma a wata ma'anar yana nufin me jarumi yayin da mutane suka ce man fata ina jarumi yace khiltu annani du'itu ma'ana sai in yi tsammanin kamar ni kadai aka kira dan ba jarumi sai ni a duniya gaba daya ine khiltu annani unitu falam aksal da haka bana yin kasala wa lam ataballadi bana zama ban zo wurin ba da da an kira zan so ولست بحلال التلاعي والتلاء مخافة ولكن متى يسترشد القوم أرشدي yace ban zama a wurare na rami a tila wato kwazazzabo ko kuma wani wuri mai rami ko kududdufi jiya buya wai dan idan mutane sun zo suna neman kyauta su neme ni su rasa a'a mata ya sarki da kauma arfidi duk lokacin da mutane suka nemi kyauta to zan yi musu kyauta arrifdu shine kyauta Allah ya wa ƴan wuta gatsa yace bi isar rifdul marfud kar da kyauta wadda za a ba su ita wannan kyauta da azaba ai ba kyauta ce wadda mutum zai farin ciki da ita ba kamar da yake yace fa bashirhum bi azabin alim yi musu bishara da azaba ai kaga ba abin bishara bane ba fa in tabgini fi halqatil qawmi talqani idan kana nema na a tsakiyar manya to can ma za ka same ni wa in taktanis ni fil hawani fi tasdidi idan kana nema na a gidan giya to kuma can ma in ka ji za ka same ni ma'ana an tashi shawara da ni a cikin manyan gari za a yi in an tashi wajen wasa da walgi kuma nan ma za ka same ni wa in yantakil hayyul jami'u tulatini idan an ce ana taro na yan kabilar mu gaba daya alhayyul jami'u duk kabila gaba daya kowa ya zo tulatini to za ka gamu da ni ila dirwatil baitir rafi'il musammadi ina dangantuwa ne zuwa ga kololowar gida waɗanda su ake nufata in an zo wajen al-musammat alladhi yuqsadu ilayhim inda al-hajat shine abin da yake nufi wa fil abiyat at-tasi ila ar-rabi' ashar yudafi an al-karam a cikin baitoci na tara zuwa na sha hudu kuwa kariya yake barwa dangane da karamci wal ikrami da wal iqdami da kaifar maki wajen abokan adawa ma damar malu sayfna matakar dai dukiya abu ne mai karewa wal umru sayanqadi matakar rai abu ne mai shudewa wa ma dama masirul basiri ka masirul musrif matakar dai makomar marowaci daidai take da makomar mai albazaranci ko ya mutuwa zai yi to me amfanin kai rowa wannan shine abin da ya faɗa da yace ala ayyu hadha zajiri a wannan ruwar ko ala ayyu hadha la'imi ko azzajiri a wata ruwaya ko allaimi a wata ruwaya azzajir wato wanda yake jan kunnen ka ka daina yin abu alla'im wanda yake zargin ka dan me kai kaza ala ayyu hadha alla'imi ahadura alwaza ya kai wannan wanda yake zargi na wai ina halartar wurin yaki duk inda naji an kada gangar yaki sai in tafi kana zargi na cewa wai ina shiga hadari wa an ashhadu lazzati ya kai wanda yake zargi na dan ina halartar wuraren morewa inda ake jin daɗi a bugu za ka hana na mutuwa fa in kunta la ta amaniyati fa da'ni ubadirha bima malakat yadi in dai har ba za ka iya kare mu mutuwa a lokacin da ta zo ta zuwa da abin da in kashe kuɗi na kowa ya huta kada in bar wa wani zo ya more kuɗin ne ban more fa da'ni ubadirha kyale ni in riga ta zuwa bima malakat yadi da abin da hannuna ya mallaka karimun yurawi nafsuhu fi hayati ai duk mutum mai karamci shi ne wanda yake holewa a ransa shi hayati yi a lokacin rayuwarsa duk abin da yake na jin daɗi kare bari sai ya ji daɗi ya more to wannan shine karamci sa ta'lamu in mitna gadan ayyuna sadi za ka gane in mun mutu wace gari gobe kiyama za ka gane cikin mu waye ya mutu da kishirwa ni ko kai ma'ana kai waye ya ja barasa har ya mutu waye ya makale kudin sai mutu da kishirwa wato shine asfadi yace ala ara kabara na hamin bakhil min mali na ham mutumin da yake da tsananin rowa matsolo shine na ham ara kabara na hamin aini din nan ina ganin kabari na mutumin da yake matsolo bakhil min mali mai rowa da dukiyarsa ka kabari gawiyin yadda nake ganin kabarin gawiyi mai kashe kuɗi fil batalati wato wajen ayyuka na banza mufsidi mai almubazzaranci ma'ana yadda ka kabarin marwaci haka za ka kabarin mai kashe kuɗi inda a ce matsolanci din zai sa mutum ya dogon rai ba zai mutu ba to da yana da amfani kenan amma yadda ake ganin kabarin mai abu bazaranci haka ake ganin kabarin matsolo ma'ana ba bambanci to me amfanin matsolancin abin da yake so shi kenan la'amruka innal mauta ma aqsa al fata lakattu wal murkha wa sunyahu bil yad ina rantse maka da Allah ko ina rantse maka da ranka innal mauta ma aqsa al fata ya mutuwa ba za ta taba kaucewa mutum ba lakatti wa bil murkha wa sunyahu bil yadi kamar igiya ce wanda aka sassauta ta wa sunyahu amma dai gefen nata bil yadi yana hannun wanda ya sassauta ta ma'ana lokacin da ka daurawa akuya igiya sai ka dan sake ta kaga za ta yi tafiya tana tafiya amma kuma makwalar igiyar yana hannunka yayin da ka tashi neman ta har sai ka je inda take kaga dawo igiyar za ta haka to abin da gine ce to haka ma mutuwa take kowa daga nan gudan an rataya masa igiya ne an sake shi yana kaiwa na kowa daga lokacin da ake sa karɓuwansa kawai sai a jawo igiyar ba su yace to haka ma mutuwa take lakatsi wani murkha wa filiyahu bil yadi to daga nan gudan sannan ya ci gaba wa fil abiyat الخامس عشر إلى السابع عشر يشتكي الشاعر من مقاطعة ابن عمه مالك دون ما ذنب جناه ينا kuka dangane da yankewar da dan babban samani da ya masa ba tare da ya masa laifin komai ba siwa annahu talabahu bi ibda fihi ma'bad allati nuhibat minhu yace kawai illa iyaka da ya tashi ambatan a cikin kasida da ya ambaci wato raquman ibn akhihi talabahu bi ibli akhihi ma'bad allati nuhibat minhu ya nemi shi ibn malik ya bashi raquman wato dan uwansa ma'abat wanda aka kwace masa wa sha'iru muta'allimun da zulmi bin amihi za mu fahimci shi mawakin fa'adan yana nuna takaici dangane da zalunta da dan dan babban sai ke masa li'anna zulmal aqaribi anif domin zalunci inda da dangi ne sai daina da tsanani akan mutum shine hanif daga al'unf ne a shidda shine al'unf al'anif al-shadid kenan aniful waqi abin ne mai tsananin aukuwa mai tsananin jin zafi alal nafsi akan a zuci ka waka isaitil qati kamar a sari mutum da takobi mai yanke abu to shine abin da ya faɗa famani arani wa ibn amni ya malik al mata adnu anhu mata adnu minhu yana anni wa yabudi ala ghairi shay'in qultuhu غير أنني نشدت فلم أغفل همولة معبدي وظلم ذوي القربى أشد مضاعة على المرء من موقع الفساد المهند وفي الأبيات الخامس الخمسة الأخيرة أبيت سيجر أنت الشيخ عاد الشاعر إلى الفخر بقوته وخفته وعدم مبالاته بعداوة الرجال سيذوكم أنا ساكن الفهري دا كالفونسا وخفته هنزلي جيني خفة يد باك دا نوينجي وعدم مبالاته بعداوة الرجال دا كما رحم دا موسى dangane da adawa da mazaje za su yi masa lima ya tamatta'u bihi saboda irin abin da yake morewa da shi min jur'a na taurarewa wa sirkin da gaskiya wa sharaf da karamci wa sharaf nasab wato karamcin gida nasaba nasaba ce mai asali wa khatama bi hikmatin rayatain sai ya cika kasidar ko kuma wannan magana da waɗansu baitoci guda biyu masu banƙaye faqala innal ayyama tatika bil ajaib yau da gobe kan sukan zo wa mutum da ababen mamaki fa ya amilu laka al-akhbar man lam tamudduhu bi zat mutum ya kawo maka labari bayan baka bashi wato wani guzuri ba wa yurwa ak arwaito cikin hadisi annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya tamassalu bi shatr al-bayt al-hadi wal 20 manzo Allah yakan ambaci wannan bangaren na baiti ta tubdi laka al-ayyam ma kunta jahilan to wannan shine abin da ya faɗa baitocin karshe ولو كنت انا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش من شي خشاش شنو مي مي هنزلي كرات الحية المتوكد فلو كنت وغلا الوغل من شي شنو مي رجل في الرجال لضرني عداوة الأصحاب والمتوحد ولكن نفع عن الرجال جراءتي عليهم وإقدامي وتركي ومحتدي الزواج الكفر أنا قسيا متعانا سبدا نوفسي على رجالكم وتنسون كراسة فكراتهم dangane da kar littafin da na so mu karanta na wasu wasu kai mala abba dai bai samu ya buga shi bai zuwa yanzu to don haka sai nake ganin wato gobe ta kenan ta wannan din ko a takaice da goben da zamu karatu insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك